الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا أشرندا شدا قوة a jimadar sani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 17 ga watan 12 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabu tauhid na sheikh muhammad ibn abdul wahab wanda muke bibiyar sharhin nan na fatuhul majid na al'allama al'imam abdurrahman ibn hassan ibn muhammad ibn abdulwahab a rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 36 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun shiga babi na hudu kenan a babi na uku wato a cikin babukan wannan littafi mai albarka babin da ke bayani akan alkhawfu min shirk ma'ana tsoro da kuma tsoratarwa game da wannan babbar annoba wadda ake kira shirka mun yi ainihin mabudin kunne da faɗin Allah ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah madaukakin sarki wato baya yin gafara idan aka mutu ana yin shirka da shi amma yakan yi gafara ga wanda ya ga dama ga laifin da bai kai shirka ba mun karanta sharhin wannan aya karkashin faɗin ibn kafir cewa ubangiji ta'ala ya ba da labari cewa la ya gafiru an yi shiraka bihi ai la ya gafiru li abdin laƙiya huwa huwa mushrikun duk bawan da ta Allah ta kasance a kansa ya gama rayuwarsa ko da da farko rayuwa ta zama da kyau amma ƙarshen ya cika da shirka ya haɗu da Allah da shirka to Allah maɗaukakin sarki ba zai gafarta masa ba amma yana yin gafara daga sauran zunubai liman ya sha'u min ibadi ubangiji ta'ala a wannan aya sai ya bayyana shirka ita ce zunubi mafi girma domin ita ce zunubin da Allah ta'ala ya ba da labarin cewa ba zai yi gafara ba ga duk wanda bai tuba ba yana yin ta amma kuma dukkan abin da ba ita ɗin ba Allah zai iya yin gafara wannan komai girman laifin komai gawurtarsa duk yana ƙarƙashin mashi'a ganin damar Allah in sha a gafara hu liman laqiyahu bihi in Allah ya ga dama ya gafarta wa wanda ya haɗu da shi da wannan zanubin koda bai tuba ba wa in sha azabahu in kuma ya ga dama ya masa azaba amma banda shirka da haka wannan sai ya wajabta ga bawa ya zamanto yana tsananin tsoron shirka wadda wannan shine irin sha'anin shirka a wurin Allah domin ita ce mafi munin dukkan wani abu mummuna da ɗan adam ya taɓa sani ita ce zalunci mafi girma da ɗan adam ya taɓa yi a doron ƙasa domin rage matsayi ne na ubangijin talikai da kuma karkatar da tsantsar haƙƙin Allah maɗaukakin sarki zuwa ga waninsa ko kuma daidaita Allah da wani a cikin haƙƙin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah ta'ala ce sun mallazi na kafaru bi rabbihim ya'dilun domin a cikin yin shirka akwai ainihin wato munaqidul lil maqsudi ma'ana a cikin yin shirka akwai warware manufa da ta sa Allah ta'ala ya halicci halitta a cikin yin shirka akwai warware manufar umarni na yi ko bari da Allah ta'ala ya yi ga bayinsa sannan yin shirka yana kore hakan ta kowace fuska kuma ƙarshen tsageranci da kuma taurarewa ubangijin talikai shine mutum ya yi shirka ƙarshen girman kai da fanɗarewa kenan ga barin yin biyayya ga Allah maɗaukakin sarki da kuma barin ƙasƙantar da kai gare shi a madadin ƙasƙantar da kai da miƙa wuya ga umarninsa wanda babu yanda za a yi alam duniyan nan ta gyaru illa bi zalika sai fa an tsantsanta Allah da bauta an daina masa shirka duk sanda ainihin wato fa mata khalamin duk sanda duniya ta zamanto ta kadaita daga tauhidi babu tauhidi a cikinta kharaba rushewa take kuma daga lokacin alkiyama ta tsaya domin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba har sai ya an wayi gari babu mai cewa la ilaha illallah a doron ƙasa to kaga kenan daga lokacin da aka rasa mai cewa la ilaha illallah to daga lokacin kuma duniya ta tashi alkiyama ta tsaya domin shirka kamanta abin halitta ne da mai halitta ubangiji ta'ala kuma ya kaɗaita ya kuma tsarkaka yana da keɓance-keɓancen ubangijintaka da allantaka kamar mulki kamar cutarwa kamar amfanarwa kamar bayarwa kamar hanawa a haɗa allah da wani a cikin waɗannan ko kuma a daidaita allah da wani a cikin waɗannan wanda wa'annan abubuwan su suke wajabta wa bawa ya makalkale wa allah ta hanyar addu'a ta hanyar tsoro ta hanyar ƙauna ta hanyar tawakkali da dukkan nau'o'in ibada gaba ɗaya ya sallama su zuwa ga allah duk wanda ya rataya wani daga cikin wannan ga wani abin halitta to ya kamanta wannan abin da mai halitta kuma ya sanya wanda bai mallakar wa kansa cuta ko amfani ko rayuwa ko mutuwa ko tashi ya zama kama ya yi kama da wanda yake da cikakkiyar godiya cikakkiyar halitta gaba ɗaya tasa ce shine mai cikakken mulki a hannunsa alkhairi yake zuwa gare shi ake mai da al'amura gaba ɗaya to haɗa Allah da wani kamar ka daidaita wannan ko ka haɗa Allah da wannan wanda ba shi da irin wannan sifa yana daga cikin khasa'isul ilahiyya daga cikin abubuwan da ubangiji ta'ala ne kaɗai yake ɓanta da su alkamalul mutlaq min jami'il wujuh kamala wadda ba ta da iyaka sakakkiyar kamala ta kowace fuska wadda ba a samun naƙasu ko tawaya a cikinta ta kowace fuska cikin fuskoki wannan shi ya wajabta an ta kuna ibadatu kulluhu kulluha lahu wahdahu wannan shi ya tilasta ya kuma wajabta bauta wa Allah shi shi kadai da girmama shi da ainihin wato ganin kwarjininsa da tsoronsa da kuma roƙonsa da ƙaunar rahamsa da komawa zuwa gare shi da tawakkali da tuba da neman taimako da kuma tsantsa kuma ƙarshen soyayya da kuma ƙarshen ƙasƙantar da kai gare shi dukkan wannan ya wajaba a hankalce ya wajaba a shari'ance ya wajaba a fiɗirance Allah ya zama shi shi kaɗai ne mai wannan hankali ba zai karɓi shari'a ba za ta karɓa ba fiɗirar ɗan adam lafiyayya ba za ta karɓa a ɗauki waɗannan haƙoƙi na Allah a bawa wani wanda ake ganin karansa ya kai tsaiko wajen yayi ainihin wato kafaɗa da kafaɗa ko a kamanta shi da wata sufa cikin sufofin Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabiran da haka duk wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan to ya shabbaha wani Allah da wanda ba shi da kama ba shi da kwatance ba shi da kishiya wannan ku shine mafi munin tashbihi kamanceceniya da aka yi to waɗannan al'amura da wasunsu ubangiji ta'ala ya ba da labari cewa annahu la yaghfiruhu ba zai gafarta duk ba wanda ya same shi da irin waɗannan laifuffuka ba duk da cewa ubangiji rahamarsa tana da faɗi kataba ala nafsihi rahma amma duk da haka ya ce ga wani laifi da in an haɗu da shi baya yafewa qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa fil ayati raddun ala al khawarij a cikin wannan aya inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha a cikin wannan aya akwai mai da martani ga masu aqidar khawarijanci domin khawarij su ne waɗanda suke da aqidar at-takfir bidh-dhunub yukaffiruna bidh-dhunub su kam suna kafurta mutum in ya aikata zunubi wannan ayar ta nuna ashe zunubin hawa-hawa ne akwai wanda yake kafirci ne akwai wanda bai kai kafirci ba domin ayar ta ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi kaga shirka babban zunubi ne wa yaghfiru ma duna zalika kaga ma duna zalika kenan akwai laifukan da basu kai shirka ba kenan akwai laifukan da basu kai kafirci ba da haka khawarij da suka ce in mutum yayi ƙarya ya kafirta in yayi gulma ya kafirta in yayi zina ya kafirta in yayi shagiya yayi sata ya kafirta wannan ayar raddi ce a kansu ya nuna wannan matafiya tasu da ta fahimta tasu kuskure ce akwai laifin da ake kafirta mutum akwai kuma laifin da bai kai kafirci ba wa alal mu'tazilati sannan har wa yau wannan aya mai da martani ne da raddi ga mu'tazilawa alqa'ilina su kuma aqidar mu'tazila suna cewa bi anna ashabal kaba'iri sun ce duk wanda yake ma'abocin manya-manyan laifuffuka mukhalladuna finnari za a dawwamar da irin masu kaba'ira a cikin wuta walaisu indahum bi mu'minina wala kufarin su a wajen mu'tazila duk wanda ya aikata kabira min kaba'irudh dhunub ba mu'mini bane ba arni bane manzila bainal manzilatayn kenan kafiri ne suka ce ba za su ce ya kafirta ba mumini ne suka ce ba mumini ba ne da haka yana tsakatsakiya kawai to kaga wannan ayar ta sake raddi ga mu'tazila wayanda suke ganin duk wanda ya aikata kabira kaba'ira zai dawoma a cikin wuta bayan ga Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika ma duna zalika fa shine ma duna shirk kaga shan giya yana cikin ma duna zalika zina tana cikin ma duna zalika ƙarya tana cikin ma duna zalika gulma tana cikin maduna zalika ina fatan gane ainihin girman kai yana cikin maduna zalika hassada tana cikin maduna zalika duk waɗannan manyan laifuka ne amma suna cikin maduna zalika to kuma shi laifin da yake maduna zalika bai kai shirka ba yana karkashin mashi'a ganin damar Allah ne ya kama mutum da wannan laifin ya hukunta shi ganin damar Allah ne ya yafe wa mai wannan laifin to su mu'tazila inda suka faɗi ba nauyi sai suka ce in dai mutum ya taɓa yin ƙarya ya aikata kaba'ira in ya shiga wuta dawwama zai ba zai fito ba kafiri ne suka ce ba kafiri ba ne mumini ne suka ce ba mumini ba ne amma ɗan wuta ne kuma in ya shiga wuta ba zai fito ba sai a ce to ya za ku yi da ayar wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha ko kun fahimci wannan wala yajuzu an yuhmala qawluhu wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha bai halatta a fassara fadin Allah ta'ala wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana yin gafara ga abin da yake koma bayan shirka ga wanda ya ga dama alatta ibi ga wanda ya tuba ba da shi ake magana ba wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha bata kunshi at-ta'ib ba wanda ya tuba domin at-ta'ibu ala dhanb kamar la dhanbala duk wanda ya tuba kuma ya cika shika-shikai da rukunan tuba to daidai ki da wanda bai taba zunubi ba in dai ya tuba to kaga da aka ce wa ya gafiru ma duna zalika ana nufin Allah yana gafara ga wanda yana ƙarya bai tuba daga ƙaryar nan ba har ya mutu ya je ya haɗu da Allah ba tana magana akan wanda da yana ƙarya amma ya tuba taubatan nasuha ba shi yake magana ba da yana yan zuke-zuke da shaye-shaye kafin ya mutu sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah ya zama mutumin kirki ba shi ake magana ba ana magana akan da yan zuke-zuken nan da bushe-bushe har ya cika ya haɗu da Allah a matsayin mai laifin shaye-shaye to yana ƙarƙashin mashi'a ba za ka ga dan ya mutu yana shaye-shaye inda yana musulmi ne yana la ilaha illallah yana sallah to ko da ya mutu yana shaye-shaye bai tuba ba ba za ka ce dan wuta bane in ka ce dan wuta ne kai karambani shi ake kira da at-taqawwulu 'ala Allah bila ilmi in ya mutu a ce to ga yanayin yadda wane ya mutu yaya ka ce yana karkashin mashi'a mece ce mashi'a ka ce ganin damar Allah to ai yana shaye-shaye mutu ka ce yana karkashin ganin damar Allah in sha'a gafarahu gafara lahu wa in sha'a azabahu to kai yanzu kana da masaniyar azaba za a mai ko abuwa za a ma za a masa haka da wannan masaniyar da aka kyale shi da ubangijin da ya halicce shi sai dai kawai ana ji masa tsoro domin ya mutu a yanayi wanda ba mai daɗi ba kawai sai dai mutane masoyansu za su ji tsoro ya haɗu da Allah da wani laifi kuma har ya haɗu da Allah bai tuba ba to kuma kila kai baka sani ba tsakaninsa da Allah akwai wani aiki da ya yi wa Allah maɗaukakin sarki a ɓoye tsakaninsa da Allah da Allah ta'ala ya karɓi wannan aikin kuma ya yi niyyar zai shiga cikin mashi'a sai an je lahira kana tunanin kaga an kamo shi da mari da sarka a ganshi kuma ya shiga cikin mashi'a amma kuma ba daidai bane mutum ya shiga rigar mashi'a ya ce to shi dai ba sai ya tuba ba an gane me yasa a ce saboda laifin da yayi yana karkashin mashi'a to ai mashi'a ce aka in sha azaba wa in sha gafara ka sani ko azaban ne saboda kaga ba a sakewa da irin wannan da haka ayar ba tana magana bane akan wanda ya tuba fa inna ta'iba min ash-shirki maghfurun lahu domin wanda ya tuba daga shirka ya gafarta masa an gane ko kama kala ta'ala kaman yadda Allah ta'ala ce qul ka ce ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ku bayina waɗanda suka yi mummunan laifi wa kawunansu la taqanatu min rahmatillah kada ku taɓa yanke ƙauna da rahmar Allah kada tarin laifinka ya sa ka mu'amalanci Allah a wanda ba shi da yafiya baya gafara wannan shi kuma ka muna nawa Allah zato kana cikin ya zunnuna billahi ghairar haƙƙi zannar jahiliya babu wani laifi ko mai tudunsa da za ka yanke ƙauna da rahamar Allah don kana yinsa babu shi da haka ba a san alƙunutu min rahmatillah yanke ƙauna daga rahamar Allah wannan taɓewa ne shi yasa kaga ba a shiga tsakanin Allah da bayansa na fata an gane da haka kada mutum ya yanke kauna daga samun rahamar Allah inna Allah ya ghafiru dhunuba jami'a Allah yana iya gafarta zunubai gaba daya mutum ya zo ai akwai wanda mun karanta hadisin sa zai zo gashi ga Allah har zai Allah zai tuna masa ka tuna kai kaza lokaci kaza kai kaza lokaci kaza kai kaza lokaci kaza mutum ya sun koyar da kai ba amsa me yasa kai mun kaza me yasa kai mun kaza ka san dai yau la wato la malja'a wa la manja minka illa ilayya Allah ya ce to je kana gafarta ma Allah ya ce zai mai delete all ko wanda Allah zai masa delete all Allah ya sa muna ciki Allah ya ce ku je delete all an gane ko a yi formatin ɗin zunubin gaba ɗaya ce ƙarfi suratu zumar aya ta hamsin da uku fahuna kaga a nan amma wa adilaka Allah maɗaukakin sarki amma ya gami wa adilaka ya kuma saki in aka ce amma ya gami da aka ce wa ya gafiru ma duna zalika kaga shirka kawai zaka tsami duk laifin da ba shirka ba yana cikin madu na zalika Allah ya game sannan Allah bai yi kaidi ba shine wa adlaka bai yi kaidi ba madu na zalika duk abin da ba shirka ba yana cikin madu na zalika li'annal murada bihi ta'ibu wa huna khassa wa allaka yake ta li'annal murada bihi domin abin da ake nufi da shi a nan atta'ibu wanda ya tuba wa huna kaga a nan kassa ya keɓance wa allaka kuma ya yi ainihin wato wa allaka kaga can amma wa adlaka nan kuma kassa wa allaka li'annal murada bihi mallam ya tub kaga can adlaka wa amma maduna zalika kenan li'annal murada bihi abinda ake nufi at-ta'ibu wanda ya tuba kenan wanda ya tuba daga shirka ba shi yake magana ba shi ai kam ya tuba kaman ba shi da laifi ne an gane domin at-taubatu ya hadu ma qablaha kamar yadda ya tabbata a hadisi tuba yana tumbuke abin da ya gabace shi duk laifin da mutum ya kan ya tuba to in ya tuba daga wannan laifin an tumbuke na baya an gane ko to kaga wahuna anan kuma khassa sai ya keɓe wa allaka ya kuma alakanta li'annal murada domin abin da ake nufi mallam ya to shi yasa yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga kenan ma duna zalika liman yasha ana nufin wanda fa shi yana laifin amma har ya mutu bai tuba ba amma ba shirka yake amma dai laifi ne wanda yake babba cikin manyan laifuka yake yi amma har ya mutu bai tuba ba to yana ƙarƙashin mashi'a yana cikin madu na zalik mulakkasu ƙauli shekhul islam wannan shine takaitaccen bayanin shekhul islam ibn taimiyya ko malam ba ta ɗaya fi ƙurratul uyun cikin littafin ƙurratul uyun ƙalan nawawi imamun nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce amma dukulul mushrikin nara amma game da shigar mushiriki cikin wuta fahuwa ala umumihi wannan aya tana nan akan umuminta tana nan da fadinta da gamewarta duk mushiriki dan wuta ne wa ya khuludu fiha fayadkhuluha fayadkhulaha duk mushiriki zai shiga wuta wa ya khuluda fiha kuma zai dawoma cikin ta wala farka anan babu wani bambanci bainal kitabi al yahudi wan nasarani wa baina abadatul awthan wa sa'iril kafara anan babu bambanci tsakanin ahlul kitabai wato ahlul ma'abuta littafan nan guda biyu al yahud al yahudi wan nasara wan nasarani an gane ko baina la farka bainal kitabai al yahud al yahudi wan nasarani babu bambanci anan tsakanin shirkar da mutum yayi mutuwa yana kiristanci ko yana yahudanci wa baina abadatul awthan da tsakanin masu bautar gumaka wa sa'iril kafara da sauran kafirai duk ɗaya ne ana duk wanda ya shiga wuta yana shirka ba zai fito ba yana cikin ta har abada wala farka inda ahlil haqqi babu bambanci tsakanin ma'abota gaskiya cikin malamai bainal kafiri inadan wa gairi tsakanin kafiri tsagera mai taurin kai wa gairi da waninsa ma'ana da wani kafirin wanda shi kuma gashi nan dai kafircin nasa da ɗan sauƙi-sauƙi baya tsageranci baya cin mutuncin addini baya cin mutuncin musulmi amma dai kafiri ne duk ɗaya ne dai duk makomar a ranar tashin alkiyama makomar su da iri ɗaya ce babu bambanci tsakanin wannan kafirin tsagera ne wannan kafirin ba tsagera ba ne wala baina man khalafa millatul islam babu bambanci tsakanin wanda duk ya saba wa addinin musulunci wa baina maninta saba ilaiha da tsakanin wanda yake jingina kansa zuwa ga musulunci thumman hukima bi kufurihi sannan kuma an yi hukunci da kafircinsa bi jihadihi saboda musulunci da yayi wa gairi zalika ma'ana ko da mutum yana jingina kansa zuwa ga addini amma ya faɗi wata magana ko ya aikata wani aiki da malamai sun yi hukunci akan duk wanda ya faɗa haka ko ya aikata haka ya kafurta kuma bai tuba ba ya koma har zuwa ga Allah ba shi da bambanci tsakaninsa da ba yahude da ba nasare da mai bautar gunki da sauran dukkan kafirai duk ainihin wato ranar tashin alkiyama makomarsu ɗaya kuma sun shiga wuta ba za su fito ba wa amma dukhuli man mata ghaira mushrikin jannata amma game da shigar duk wanda ya mutu baya shirka aljanna fa huwa maqtu'un bihi wannan magana ce da an yanke an zartar da ita duk wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna ko da bai shiga a karan farko ba saboda wasu wani dan gosulo da ya rike shi da wasu yan tuhumce-tuhumce da yan caje-caje da aka tsaya yi masa da screening da aka tsaya yi masa at the end dai zai zo ya shiga aljanna tun da dai a cikin kayansa a cikin ainihin wato jakarsa a cikin abin da ya tafi da shi akwai tauhidi shikenan a iya dan samun dan gosulo a hanya a iya dan samun dan tsaiko a iya dan tsaya a bincike wasu abubuwa kafin ya isa amma dai daga karshe zai zo shiga aljanna awwalan yake cewa lakin in yakun sahiba kabiratin sai dai kuma in ya zamanto ma'abocin manyan laifuffuka ne ya mutu da tauhidi amma ya aikata wani babban laifi musirran alaiha kuma ya toge akan wannan zunubin bai tuba ba wa mata ya mutu ala zalika akan haka fa huwa tatal mashi'ati to wannan shi kam yana karkashin mashi'a na fata an gane yana karkashin mashi'a amma wanda duk ya mutu da tauhidi kuma bai je wa Allah da wata kaba'ira ba to wannan yanke dan aljanna ne zai shiga aljanna amma wanda ya mutu ba shirka a cikin sabgarsa amma ya aikata wata kaba'ira sannan kaba'ira bai tuba ba har ya mutu da ita ya tafi to wannan yana karkashin mashi'a fa'in afa anhu in Allah ya yi masa afuwa da kallar jannata sai ya shiga aljanna awwalan tun a karan farko tun a karan farko ba sai an yi biye-biye ba in Allah ya ga dama sai masa afuwa ya wuce wa illa in Allah bai ga dama ba fa uzziba finnar sai ya azabtar da shi a cikin wuta thumma ukhrija minha sannan a fitar da shi daga cikin ta wa udkhila aljannata a shigar da shi aljanna daga baya shine wanda ya dan samu gosulo a hanya da na faɗa da su na fata an gane qultu sai na ce haza qawlu ahli sunnati wal jamaa wannan ita ce aqidar ahli sunnati wal jamaa duk wanda ya mutu yana shirka wuta zai shiga kuma ba zai fito ba har abada ayoyi da hadisai suna nan masu tarin yawa akan haka amma duk wanda ya mutu da tauhidi kuma bai mutu da wani babban laifi ba in ma yayi ya tuba to zai shiga aljanna kai tsaye yanke amma duk wanda ya mutu da tauhidi amma ya aikata wani laifi kuma wannan laifin babba ne kuma babban laifin ya toge a kai har ya mutu to wannan yana karkashin mashi'a wannan ita ce aqidar mu ita ce aqidar ahlus sunnah wal jama'a a ko ina a duniya laqtilafa bainahum fi zalika babu sabani tsakanin ahlus sunna akan haka wa hadhihi al-ayatu wannan aya min a'zami ma yujibu al-khawfa tana daga cikin ayoyi mafiya girma da suke wajabta mana jin tsoro mina shirki daga shirka wannan kadai ya isa ya nuna maka haɗarin shirka ka kuma guji shirka ka kuma tsorace ta li'an Allah ta'ala domin shirka ita ce wadda Allah ta'ala qata al maghfirata anil mushriki ya yanke gafara daga wanda yake mushriki duk wanda yake mushriki ne Allah ya yanke gafara daga mushriki wa aujaba lahul khulud fi nar ya wajabta masa dawwama a cikin wuta wa adlaqa kuma Allah yayi idlaki babu wani mushriki da aka togace komai nagartarsa a nan duniya komai tausayinsa a nan duniya komai taimako da gudunmawar da yake bawa al'umma a nan duniya komai kusancinsa da wasu nagartattun bayi a nan duniya ma damar ya mutu yana shirka dan wuta ne babu wata magana kaulan wahidan na fata an gane da haka anan Allah ta'ala sai ya idlaki wa lam yuqayyid bai yi kaidi ba bai ce amma banda mushriki saboda shi yayi mana kaza ko yayi kaza a'a in dai mushriki ne ya kuma mutu akan shirka an gama thumma qala sannan Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha suratul nisa ya aya 48 fa khassasa wa qayyada fi ma duna shirki kaga anan ayar sai Allah ya keɓance ya kuma yi ƙaidi da dukkan laifin da bai kai shirka ba fa hadha dhanbu alladhi hadha sha'nu irin zunubin da irin wannan ne al'amarinsa din rahama da tausayi da jin kai irin na Allah ma ya ce ba zai gafarta mai wannan laifin ba kai duk laifin da irin wannan sha'anin wannan ne sha'aninsa la ya amalu an yaqa fihi babu wanda zai yi burin ya afka cikinsa laifin da an riga an ja layi an ce in dai mutum ya cika yana aikata wannan laifin Allah ba zai gafarta masa ba ko dan gidan waye ko daga wani tsatso ya fito Allah ya ce ba zai gafarta masa ba wannan ya isa mu gane wannan shirkan nan red line ne karka tsallaka kada in tsallaka kada ki tsallaka da zarar an ce shirka to ja da baya karka ce a malaman nan da an yi magana shirka a da an ambaci shirka a wannan littafin za a ga har da ƙanana ƙananan kafurci kafurci da shirka da annabi ya faɗe su kuma ya tsoratar da al'ummarsa su in dai an ce ma wannan abin shirka ne ka ja da baya fala yurja lahu ma'ahu naja domin shine laifin da ba a fatan samun wani tsira in mutum ya mutu da shi babu karka ce to dai rahamar Allah dai ka san Allah gafurur rahim na a'a yana shirka ya mutu a kan ma ka kawo wannan ba ma a sa ran gafara kawai ka kawo an fahimta ko inda wani saboda nagartarsa da kirkinsa da taimakonsa ba ya mutu yana shirka zai shiga aljanna kila da da baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga duk nagarta da kauna da zaka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam baffansa ya nuna masa amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ce la ilaha illallah kalimatan kalma ce sentence ne guda daya uhajju laka biha inda Allah zan tsaya maka da ita in kare ka da ita a gaban Allah ranar tashin alkiyama amma karshe ce ana ala dini abdul muttalib adi bin hatim adi hatim da'i akwai wanda ake kira hatim da'i an ce shi saboda kyautar saransa ne kawai ba zai iya bayarwa ba shi ma ya ce dan bai san inda yake ba amma Allah ya ce dan manzo Allah ya ce dan wuta ne dan bai taba cewa la ilaha illallah bai taba cewa rabbi ghfirli khati'ati yawmiddin ba nagarta hatimun bayi kyauta an ce in ka zo da wanda ya ci abinci a gidansa kudaden da zai baka ba masu nauyi ne kawai ka yi hanyar wani ya zo ya ci abinci a gidansa bayi ne da shi duk wanda ya zo da wanda suka ci abinci a gidansa zai yanta ka kuma ya baka tulun kuɗi wanda ka haye sai a yi watanni ba sauke girki ba sauke tukunya ba wai a wanke wai an kashe wuta kawai irin irin tukwanan nan ne wanda kawai sai dai a girke su a gurin ba a dauke su sai dai a wanke su aka ba a dauke su a kai su wajen wanke wanke kawai a karkashin su ake hasa wuta kawai in wannan aka kwashe kawai sai a sake juya wani buhu sabida kyauta in ka zo ganin hatimu ɗayi an ce sai ka yi wajen kwana uku ba gan shi ba saboda kawai sai ka gama ta da koma da zai ganka hidima za a yi ce maka bai ma san daga inda kake ba ba wai sai ka zo ko ba sarake ko wani mai kuɗi ba hatimu ɗayi an fahimta ko hatimu ɗayi sai an kwana uku ana yi maka hidima kuma baya yin hidima da kanan an ce an taɓa turowa aka ce abin da ya fi so a duniya wani dokinsa aka ce shi kadai ake ganin an tambaya ba zai iya bayarwa ba sai wani sarki ya taso fadawansa aka yi musu wato guziri na tahowa da komawa tafiya wajen aka ce wajen ko kwana uku ko fiye da haka kawai su zo su tambayi hatimu ɗayi ya ba wannan sarkin dokin ana ganin shi kadai ne ba zai iya bayarwa ba da suka zo aka ce baki sun zo ce a kai su gidan baki a sauke su aka je aka sauke su a gidan baki ya ce a kawo musu shanu a yanka bakin ba su da yawa shanu aka ce ai ranka ya daɗe an fita da su kiwo ce kashi to babu raguna aka ce ai duk babu su sai kaji da tattabaru da ya ce haba bako za ka yanka kaji bakon arziki za ka tsaya ka yanka wani tattabaru ko kaji ko ko ko agwagi sai mai ba wani abin nan mai wajiya mai nama sosai aka ce sai dokin nan naka ranka da ce ku yanka musu shi dokin ba fadawa aka yanka ba wai sarkin da ake ganin ya turo su wanda ake ganin ba zai iya bada dokin ba yace a yanka musu shi suka yi kwana uku suna cin wannan dokin sai da suka gama ya zo gana da su ya ce me ke tafi da su suka ce ai sarkin guri kaza ne ya turo su yana neman alfarmar hatimu dai ya bashi wannan dokin ya ce kash to shi aka yanka mu kuka ci cikin daji aka ce yake danna bayi nan duk tafiyar kilomita kaza sai a sa bawa guda biyu ɗaya nan ɗaya nan sai su tashi fitilar kwai saboda ta wancan lokacin kawai duk inda matafi yake ya ga haske ya san ya zo gari kawai su zama jagoran matafiya duk wanda ya hango hasken ya taho to duk wanda ya zo da wanda ya zo ya ci abinci a gidan hatimu da ranar ya haihu amma annabi ya ce dan wuta ne in lam yatub minhu qabla al-wafa dai ba kafin mutuwa mutum ya tuba ba ya mutu yana shirka ai ya gama yawo Allah ya kiyaye قال المصنف رحمه الله تعالى وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام النبي إبراهيم خليل الرحمن من دي جيشن يند الله مدعوك كنسر كيشي inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina amma duk da wannan tambarin da Allah ta'ala ya yi wa annabi ibrahim cewa bai taba shirka ba amma yana neman tsarin Allah daga shirka annabi ibrahim khalilur rahman yana wajnubuni ya Allah ka nesanta ni wa baniya da ƴaƴana anna abudul asnam kada mu bauta gumaka rabbi inna hunna adlalna kathiran minan nas yace gumakan nan sun dade suna halakar da mutane suratu ibrahim aya ta 35 sharh as-sanam me yake nufi da as-sanam wajnubni wa bani an na'budu al-asnam al-asnam jam'i ne na as-sanam as-sanam ma kana manhutan ala suratin duk gunkin da aka sassaka shi a sufar mutum mutumi shi ake kira da as-sanam aka sassaƙa shi a siffa irin ta sura ta mutum wannan shi ake kira da sana walwathan to me ake nufi da alwathan ma kana manhutan ala gairi zalika shine dukkan gunkin da aka sassaƙa shi ba a sura irin ta mutum ba shi ake kira da alwathan kenan akwai bambanci tsakanin as-sanam da alwathan ذكره الطبري ذكره الطبري imamu tsabari ya ambaci wannan fassara an mujahid ya ce shi ma daga mujahid ya ji wannan fassara ƙultu sai na ce wa ƙad yusamma sanamu wathanan duk da cewa akan cewa as-sanamu wathan ma'ana ai ana cewa as-sanamu ana nufin wathan kama qala al-khalil kaman yanda annabi ibrahim khalil yake faɗa alaihi salam innama ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka innama ta'buduna min dunillah kawai dai kuna bautata wa awsanan gumaka min dunillahi ba kuma bayan Allah wa takhluquna ifkan kuna kirkirar ƙarya lamba ta daya me yake nufi da al-khalil al-khulla siffa ce ana kiranta al-khulla ita siffar al-khulla a khassu min al-mahabba ta fi zamantowa kalma ta musamman keɓantacciya fiye da al-mahabba al-mahabba soyayya al-khulla shi kuma badaɗayi badaɗantaka da aka a cikin almahabba sai aka ware wato wata sifa da ake kira alkhulla da aka alkhulla a khassu min almahabba an gane ko shi sa za ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ka ce khalilullah domin kalmar habib kalma ce wadda take mai faɗi kai ma za a iya ce ma habibullah an fahimta ko za a iya ce maka habibullah masoyin Allah amma khalil Allah maɗaukakin sarki a annaba ma mutum biyu kira da wannan sunan annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai suke da wannan siffa ta alkhulla walidhalika ikhtassa Allah bihal khalilain don haka Allah ya keɓanci wasu badaɗayensa guda biyu da wannan sufa ta alkhulla ibrahim annabi ibrahim alaihi salam wa muhammadan da annabi muhammad alaihi ma min Allah afdalu salatu wassalam wa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law kuntu muttakhidan ahadan khalila lattakhadtu aba bakrin walakin Allah attakhadhani khalila rawahu al-bukhari manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce da zan riƙi wani ya zama khalil ɗina ba daɗayi na lattakhastu ababakarin lalle da na riƙi abubakar a matsayin khalil walakin Allah hatta ne khalila sai dai kuma ni Allah ya riƙe ni a matsayin khalil ba daɗi an gane ko da aka sufa ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim su ne wa'inda Allah ta'ala ke banta da ita rahul bukhari wa yuqalu innal watan ana cewa innal watana a ammu kalmar alwatanu ta fi faɗi da as-sanam an gane ko as-sanam gunki alwatan gunki amma shi al-sanam gunki ne wanda aka sassaƙa shi ala suratin yana da sura shi kuma alwatan gunki ne wanda aka sassaƙa shi wanda ba a kan sura ba ba sura ba ne an gane ko wa huwa qawiyyun kuma wannan kaulin yana da ƙarfi fal asnamu awthanu kenan dukkan as-sanamu wathan ne amma ba lalle dukkan al-wathanu ya zama as-sanam ba kaga kenan kalmar al-as-sanam ta fi tsukewa kalmar al-wathan ta fi faɗi kama annal qubura kaman yadda kaburbura ana kiransu awthan kaburbura ana kiransu autan ƙauluhu wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ai ij'alni ya Allah ka sanya ni wa baniya da 'ya'yana fi janibin a gefe guda an ibadatul asnam gabarin bauta wa gumaka wa ba'id bainana wa bainaha ya Allah ka nesanta ni da ni da iyalaina ka nesanta tsakaninmu da bautar gumaka annabi ibrahim fa duk da matsayinsa yana roƙon allah ya tsare shi ba shi kaɗai ba har da zurriyarsa daga bautan gumaka wa qadista jaba allah ta'ala du'a kuma haƙiƙa allah ta'ala ya amshi addu'ar annabi ibrahim wa ja'ala banihi anbiya shi sa sai allah ya sanya ƴaƴansa ma annabawa ne wa jannabahum ibadatul asnam ya nesantar da su bautar gumaka wa qad bayyana ma yujibul khawfa min dhalik annabi ibrahim ya bayyana abin da ke wajabta tsoron shirka bi ƙaunihi da faɗinsa rabbi ya ubangiji inna hunna wa'annan gumaka wa'annan bautar da ake wa wani abu ba allah ba abdullan na kathira minan nas ya allah gumaka sun halakar sun batar da dayawa daga cikin mutane suratu ibrahim aya ta 36 fa innahu huwal waqi'u fi kulli zaman kuma wannan shine abin da ke faruwa a kowane zamani in dai tun zamanin annabi ibrahim akwai shirka kuma shirkar tana da yawa har ma yana roƙon Allah ya tsare shi da zurriyarsa daga da ƴaƴansa daga shirka to wannan ya nuna shirka a bace da take afkuwa fi kulli zamanin a kowane zamani fa idza arafa al insanu anna kathiran waqa'u fi shirki al akbari wa dallu bi ibadati al asnam idan mutum ya gane ya fahimci cewa ashe da yawa sun afka cikin shirka babba wa dallu kuma sun ɓace bi ibadatul asnam saboda bautar gumaka aujaba zalika khawfahu wannan zai wajabta tsoronsa min an ya ka'a kada shi ma ya fada fi ma wa ka'a fi kathir cikin abin da da yawa sun fada abin ne wanda yake ya zama ruwan dare shirka ta zama ruwan dare to tun da a bace wanda da yawa mutane sun fada ya kamata mutum ya hattara ya kuma dinga jin tsoron kada shi ma ya fada min ashirki alladhi la yaghfiruhu la yaghfiruhu Allah daga irin wannan laifi na shirka wanda Allah baya gafarta shi qala ibrahim at-taymi ibrahim at-taymi rahimahullah yake cewa man ya'manu al-bala'a ba'da ibrahim wane ne kuma zai bawa kansa tabbacin jarabawar shirka bayan annabi ibrahim idan har annabi ibrahim bai bawa kansa garantin ba zai fada shirka ba to wanda ba shi ba min babil aula mun ji irin kirari da take da Allah ya masa mun ji wato lambobin yabo da girmamawa da Allah ya masa amma addu'a yake Allah ya tsare shi daga shirka to idan har annabin Allah Ibrahim bai aminta ba daga bala'in shirka Ibrahim taimiyya ce ba da Ibrahim to bayan Ibrahim sai kuma wa rawahu ibnu jarir wa ibn abi hatim fala ya amanu wuqu'a min fi shirki babu mai amincewa daga fada shirka ce a ina ai mu mun kwankwadi tauhidi tan ina yaro ake kwar ake koyar da ni usulul salasa ai mu mun riga mun yi tauhidi mun koshi da tauhidi wane shirka duk wanda kaji yana amincewa fadawa shirka to babu mai irin wannan sibil da baka illa man huwa jahilun bihi sai wanda bai san me ake nufi da shirka ba sai wanda ya jahilci shirka wa bima yukhallisuhu minhu da kuma abin da ke kubutar da mutum daga shirka min ilmi billahi na sanin Allah wa bima ba'atha bihi rasulahu da kuma sanin abin da Allah ya aiko manzansa da shi min tauhidihi na kadaita shi wan nahyi an shirki bihi da kuma hana shirka da shi to wanda bai san irin wannan yadda Allah ya dinga jan hankali na abauta masa kar ai shirka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka to wanda bai fahimci irin wannan karatun ba shine yake ganin ya kubuta ya kuma tsira daga fadawa shirka akwai malam ba ta biyu fi qurratul uyun fa idza kana al khalil idan har annabi ibrahim khalil badadin allah imamul hunafa jagoran masu tauhidi alladhi ja'alahu allah ummatan wahdahu wanda shi kadai amma Allah ya kira shi da al'umma wabtalahu shine wanda Allah ya jarrabe shi bi kalimatin da kalmomi wa idhibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin annabi ibrahim Allah ya jarrabe shi da jarrabobi manya-manya masu girgiza imani amma annabi ibrahim duk ya cinye su in ji allah allah ce mun jarrabi ibrahim bi kalimatin amma fatan mahunna gaba ɗaya ya cika su allah ce tun da ka cika allah ta'ala ce to mun sanya ka ka zama jagora ga mutane amma duk da kasantuwarsa haka wabtalahu allah bi kalimatin fatan mahun wa qala Allah da kansa ya ce wa Ibrahim wa Ibrahim alladhi waffa da Ibrahim da ya riga ya cika ya cika kalmomin nan duk da muka jarrabe shi da shi ya cika su suratul najmi aya ta 36 wa umira kar ka manta annabi Ibrahim an umarce shi bi zabhi waladihi ya fa dade bai haihu ba har sai da ya kai shekarun da ana fidda ran mutum da wuya ya kai wannan shekarun ya haihu matar tasa ita ma ta kwan biyu ta tsufa shi yasa da lokacin da aka ce ainihin wato wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub qalat a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha kaji ta abin da tace tace yanzu ni tsofai tsofai da ni zan haihu da mala'iku suka yi musu bishara suka ce zaki haihu zaki haifi da za a haifi isma ishaq wa min wara'i ishaq yaqub kafin a haifi ɗa an yi albishir ainihin wato da jika Allah kenan ko ɗan ba a haifa ba amma an ce a kwantar da hankali ga ma jikan kuma ga sunansa shi za ka haifi ɗa ishaq kuma shi ishaq zai girma zai aure zai haifi ɗa sunansa yaƙo shi ta ce a alidu yanzu zan haihu wa ana ajuzun ina tsohuwa wa haza ba ali shekha ka duba shi ma mijin na shi ma ya zama dattijo inna hadha la shay'un ajib kai wannan abun mamaki qalu ata'jabina min amrillah shi ikon Allah yanzu kuma al'amarin Allah Umar al'amarin Allah kike mamaki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid an gane ko amma lokacin da ya haifi ɗansa annabi Ismail walamma balaga ashuddahu sai da ya kai ganiyarsa ya kai karfinsa Allah ta'ala ce yanka shi yanka ba ko a cikin mafarki an gane ko inni ara fil manami anni adbahuk fandur ma za tara to an umarci annabi ibrahim da ya yanka ɗansa famta sala amra rabbi kakka ɗauka zuciyarsa ta yi rawa game da wannan umarnin kai tsaye ya aiwatar da umarnin ubangijinsa da Allah ya ce walamma sallama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqata ru'ya inna kadhalika najzi al muhsinin har a wani guri Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim muka fanshe shi da wani abin yanka mai girma kace ka gaskata mafarkin mu annabi ibrahim an masa wannan jarabawar an gane ko an jarrabi annabi ibrahim da wannan babbar jaraba wa kasar asnama ya karya gumaka a lokacin da karya gumaka jidali ne washtadda nakiruhu ala ahli shirk matsa masa lamba da inkari kuma ya tsananta a kansa game da mashirkai wa ma'azalika amma tattare da duk wannan matsayi na annabi ibrahim ya kafu an ya fi shirki wai yana tsoron ya fada cikin shirka alladhi huwa ibadatul asnam wanda shirkan na ita ce bautar gumaka li ilmihi saboda annabi ibrahim ya san annahu la yasrifuhu anhu babu mai kawar da shi daga bauta gumaka illa Allah sai Allah wa bi hidayatihi da shiriyarsa wa tawfiqihi da gamdakatar din Allah la bi haulihi huwa wa kuwaci ba shi wai saboda dabararsa ko karfinsa ba ya san dabara ba ta kubutar da mutum daga shirka karfi ba ya tseratar da mutum daga fadawa shirka aka sai dai mutum ya yi karatu kuma ya ta'addu'a fa hadha amrun la yu'manu min al-wuqu' la yu'manu al-wuqu' fi wannan shirka din fa al'amari ne da ba a da aminci za a iya afkawa cikin ta fa wa kad waqa'a fihi al-azkiya masu basira da kaifin kwakwalwa min hadhihi al-umma na wannan al'umma ta manzon Allah fa ba'da al-qurun al-mufaddala bayan karnukan nan guda uku masu falala sun shude fa an samu masu kaifin kwakwalwa sun danna sun fada cikin shirka fattakhadhat al-asnam suka riki bautar gumaka wa abadat kuma suka dinga bauta gumaka falladhi khafahu al-khalilu alayhi salamu ala nafsihi wa banihi abin nan da annabi ibrahim khalilur rahman ya ji wa kansa tsoro da 'ya'yansa wa kafihi aktharul ummati mafi yawan al'umma sun fada cikinsa ba'adul qurunul mufaddala bayan karnukan nan guda uku sun shuɗe karnin annabi da sahabbai karnin tabi'ai karnin atba'ut tabi'in fabuniyatul masajidu ko fa baniyatil masajid fa buniyatil masajid wal mashahid alal qubur aka wayi gari ana gina masallatai da wuraren ibada akan kaburbura shirka ce ba a gina masallaci akan kabari a gina wuraren ibada a makabartu wasu rifat lahal ibadat aka karkatar da ibadu da ake wa Allah bi anwa'i hadid da nau'o'insu zuwa ga waɗannan wurare wato khidha zalika dinan kuma aka mai da hakan ya zama shine ma addini wa hiya awthanun wa asnamun gashi ana gani gumaka ne ka asnami qaumi nuhin kamar gumakan nan da aka sassaka na mutanen annabi nuhu ai asalin su ba gumaka bane mutanen kirki ne salihan bayi ne waliyai ne wallata ga lata wal uzza da uzza wa manata da manata wa asnamil arabi da gumakan larabawa wa gairihim da wasu duk wannan fa an yi su ne dan ayo Allah kishiya shirka fama ashbaha ma waqa fi akhir hadhihi al ummati bi hali ahli al jahiliya fama ashbaha kayi mamakin kamanceceniyar ma waqa fi akhir hadhihi al umma abin da ke afkuwa a ƙarshen wannan al'umma bi halin ka yi mamakin kamanceceniyarsa da halin ahalil jahiliyyati mutanen jahiliya min mushrikil arab daga mushrikan larabawa wa gairihim da wasu su bal waqa'a ma huwa a'zamu min ash-shirki fi rububiyyati kai a wannan al'umma ta karshe fa abinda yafi girma a shirka fin rububiya cikin ubangijintaka fata afko a wannan al'umma mimma ya ɗulu adduhu wanda in za a lissafa shi lokaci zai yi tsawo an ƙara minti biyu? to na ɗauka saura minti biyu gace ba zai matsaya a nan sha Allah bin da muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته